الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق وسلم والمجاهد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ ادعوني لنا بهذا المحضر ولتعظني بنظرة تأتي لنا نظرة cikin karatun da ya ce ka nutsar da dukkan makwabtanka cikin zikiri a kowane hali kake ko da kana yin zikiri da gabala to kada ka bari idan ka ci gaba da yi da gabala da Allah zai ɗaukaka ka zuwa zikiri ba gabala rashin zikiri ba gabala da zai ɗaukaka ka zuwa ka ka yi zikiri tare da samun kokowa da gaba da duk abin da ba wanda kake ambato ba ya ce amma wannan martaba ce sai a alfai waliyai masu tabbaci zama wasu waliyai ce kuma wanda yake haka to shine matsayi kamar na ga buɗe baki a zikiri da ya kawo nan to sai ko magana zikirin halshe ta yanku daga wurin bawa bawa ya zamo ga shi ba shi alwujudu wal adamu fi alin wahidin ya shige cikin abin da yake ambato inda bai za a haɓaɓu kuntu وقال أبو العباس بن بردار في كلام ذكره على مقدمة كتاب أبي العز تقي الدين المظفر الشافعي وهو شيء كتاب الأسرار العقلية بالكلمات النبوية yace wani aitu hadal kalam na ga wannan magana da ya faɗa da haddihi da rubutun hannun shi wa rahimahullah to ga abin da yace wa min a'zami dhikri yana daga mafi girman zikiri ma haja an haɗin waridin min al-barkuri jalla zikiru zikirin da ya motso ga tunanin mai zikiri wanda abin da ya motsar da shi wani waridi ne daga allah da aka ambato jalla zikiru shi ya motso da zikiri ga tunanin shi waridi ya samu daga ubangiji subhanahu wataala ya zo ga tunanin shi sai ya motsa ya yi zikiri a madadin wannan walidin da ya zo ga haɗin shi da wannan shi ne mafi girman zikiri da baki ɗaya wa hada huwa zikiru da hafi inda sufiyyati wannan a mutasawwifa wannan shi ne zikiri koyayye akwai zikiri na bayyane shi ne wanda harshe ɗaya akwai zikiri koye wanda yake shi ne a azabar zikiri alal istimrar akan dawama da zarcewa wata kini bil israr da tabbata kafuwa cikin koyewa shine asirta zikirin inda aka ce za a gan shi gun amma kuma yana ce yana tafiya cikin sha'anin ubangiji subhanahu wataala to ya cewa amma kauluhum amma zancen su baya suka ce hatta ya tabbakana zakiru har zakiru ya samu tabbata ila halatin zuwa ga shiga wani hali yasta da rukuya da zai nutsu da wannan halin alin zikiri da gabarin zikiri zikiri ya kai amma kuma ya ya da gabarin zikirin kaga ga zikiri kuma babu zikiri wujud wal adam fi alil wahid to yace fa laysa zalika tamakkulu hululin wal ittihadi hikmatin makiya sufaye suna cewa sufaye suna da awa hululi da ittihadi wannan rashin sanin abin da ake nufi da ma'arifa na aka ce hulul wani abu ya sauka cikin wani abu nawa kenan biyu ita sauka ita ma wani abu ce to kai da ka ce la ilaha illallah na magana ka tabbatar da samuwa halitta Allah ya zo ya sauka ciki ya kaga babu babu tauhidi saboda ka tabbatar da Allah ka tabbatar da halitta ka tabbatar da sauka Allah cikin halitta da ka yan an ce la ilaha illallah ba kana nufin Allah ya sauko ba cewa sammai da kasai ba su wadata ta zuciyar bawa na ta wadace to ai ba wai zuciya na nan Allah na nan a'a Allah ya kuma shi ne zuciyar shi ne jin shi ne ganin shi ne hannu shi ne kawakon ba wai ya sauka cikin ɗan adam ba ne aka aka ce ittihad abu guda biyu kuma ku sun sun zama abu guda ba yau waje dai ai suna nan da za a rarrabe su Allah su rabu ga Allah kuma ga halitta ai baka yi tauhidi kenan ba da haka za a samu wancan da aka ce cewa ya kai ga halin da yake ya wuce cikin zikiri har ya bar ganin zikirin ya bar jingana zikirin ya bar sanin ma akwai zikirin ya ce ko falesa zalika ta makuna hululi ba wai ta makuni na hululi Allah ya sauka cikin shi ba wala ittihadi hikimatun ba kuma ittihadi bane da shi da Allah sun zama abu bawa na nan bawan shi Allah na nan Allah shi wani misalin shi wa ya rubuci da yace kuna cewa wai in muka ce komi Allah kenan har cikin masai yace ka ji wawaye da rana ta shiga cikin masai shin rana ta koma masai kashi ya bata rana to amma ranar cikin me take cikin masai da haka don ka ce Allah komi za ka ce Allah ya shiga cikin komi Allah ya zama komi ba wai shi Allah ya koma wannan abun ba ba wannan abun ya koma Allah bai za a hutu kuntu idan ba na tsare farilla ya kuma tsare neman kusanci garin da namu ga alkhairi zan zama jin shi da ganin shi ce har ma in zama shi ba Allah ya koma bawa ba ba bawa ya koma Allah tunda cikin wannan istighfari fana'i idan ya bar sallah guda ya ce bata halatta ba ko bata wajen ba kai da kaso in ce ai ya zama kafiri haka cikin suna Allah ko suna in yi musu guda ya zama kafiri babu wani ma'arifa wanda su saka ƙaryata suna Allah guda ko sifa Allah guda ko aikin Allah guda ko aya ko harafi guda dan takamar kai kayan ma'arifa ka gane ka ƙaryata harafi guda na Qur'ani ka zama kafiri ya zama magana kuma cewa ka zama Allah ko Allah zama kai Allah na nan Allah ne bawa na nan bawa ne amma kuma ya ce kuntu balbari ba ma wai wannan kai ko kuduratun sai an samu cikakken kudura min azizin daga Allah bawa ya hakimi mai hikima in Allah bai so ba hakan ba za ta samu ba dan fadala ce ta Allah in ji mai sha wa bayanin zalika bayanin da zaka ƙara gane abin da muka bi an ya kuna alƙalbu zuciyar mai zikiri ta zamo inda zikiri yayin zikiri fariga fi zikiri sai ta zama cikin zikirin farigan minar kulli zama ta kakkaɓe daga barin komi sai zikirin babu komi zuciyar ma babu ta zikiri kawai wala ya kafi gairun lahi jalla zikiri ba abin da zai wanzu a cikin zuciyar mai wancan zikirin sai allah jalla zikiri bayasirul qalb baital haqqil mubin sai zuciya ta zamo nan ne matabbata alhaq ubangiji almubin mawai da aka yace kuntu kuma ga hadisin da manzo Allah ka ta sasuwa in akwai wata tsoka cikin jiki ko in ta ga dukkan jiki ya ga tun da zuciya ta koma matabbata ubangiji haka duk jikin kenan ai ba zai iya ne gano ko hararo abin da ba Allah ko kai ba ka zama ɗaki mai kazanta da haka ɗan zuciyarka akwai gairun layi ciki allah ba zai zauna a ciki sai ya zama zuciya ta zama nan ne ba tabbata wurin zaman alhaƙul mubin wa huwa lisanu allazi yaqulu sai ubangiji ya zama shi ne harshen shi wanda yake magana da shi dan nan zaka duba ce hikima tana kulkulwa ga harshen da adam bayan baka shahada zakiru in wannan bai zikiri ya danke wani abu kada ya da wallace ku shiga sai ya zama hannun shi ubangiji ne wanda yake damka da shi ba mu gusa wannan hadisi zamo ji ne da zamo gani ba mu gusa shi wayan sami'a in ya ji shi mai zikiri kana Allah sai zama sama a hujin shi Allah ne zama wanda yake ji da shi قد استولى المذكور العلي على الفؤاد فامتلكه abun ambato shine Allah madaukaki ya jibinta ga zuciya ta ya mallaki zuciya ga baki daya wa alal jawarihi haka nan ya jibinta ga gaban shi fasarafa ha fi babu ne sai ya juyo da gaban cikin abin da ka yarda da Allah in zamo ji ne in zamo gani ne ba abin da zai da su sai abin da ka yarda da Allah وعلى الصفات من هذا العبد يا جبنتك صفوفي لونن باوا فقلبها حيث شاء بفرضاته sai Allah ya juyar da gaban wannan bawa duk inda Allah ka so cikin yarda Allah wani zalika ya kharuju zikiru min gairi takalluf da haka sai zikiri don ga fita ba wata kallafa babu wata wahala وتبعث الأعمال بالطاعات نشاطا ولذة من غير كلال ayyukan shi da bin Allah sai ta sashi nishaɗi da jin daɗi babu kosawa ce shi da ya ce zalik fadlullahi yuti man yasha samun haka fadala ce ta Allah yana ba da fadala ce ga wanda ya so wallahu ghafurur rahim wanda ya ce inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah na tare da waɗannan da suka ji tsoron Allah kuma ya zama suna kyautatawa tsakaninsu da Allah. Wa kada wa safar lahu, to in kana so ka gane ya za a ce sanda kake zikiri zuciyar ka zama baka kaɗiya karkaɓaɓɓa daga dukkan abin da ba Allah ba, to bari a baka misalin da za ka gane da mahaifiyar annabi Musa alaihi salam sanda an ka ɗauke shi Allah ya ce wa asbabu haru ummu Musa farida zuciya ummu Musa bayan ta sa cikin akwati ta kai shi ta jewa shi ruwa Allah ya ce falqi filam wala ta khafi wala ta hazmi inna radduhu ilayki wa ja'ilu bil mursalin ta je ta jewa shi ta dawo gida wasu ba ku aru kuma musu kwana sai zuciya ta zama ba komai ciki sai musa da za ka ce ina kwana ce in musa ina gaja in musa ba ta tuna komi don ba musa ba saboda ta zama farigar kakkaɓaɓɓa ba komi ciki sai musa to da zuciyar uwa annabi musa ta zama farigar ba komi ciki sai musa zuciyarka ta ko ba komi ciki sai allah ba komi ciki sai Allah in akwai wani abu to haka ya Allah shiriki ana a gada curaka Allah ya ta zuciyarka da haka nan zuciyarka ba ta kakkaɓe ba dan ga wani abu na ya laƙi to sai ka kakkaɓe wannan abu haka kakkaɓe kakkaɓe wata kuma Allah kawai kuma shi ne la ilaha illallah ba komi ba kowa sai Allah to shi ne zai misali da zuciya kowa annabi Musa alaihi salam ta zamo ai faridan abu kakkaɓewa kakkaɓaɓɓa min kulli shay'in daga komi illa min zikiri musa sai daga ambaton musa wa kada an tubdiya bihi min gairi qasdin minha li zikrihi wa la tadbir hatta kusa ta bayyana da musa ba da nufin ta ba saboda ba da nufin ta ambace shi ba kuma ba da wata dubara ba saboda bata ma san ta ce musa ba za ka nan kai ya zamo Allah na zuciyarka shi kadai haɓaka ma san kai kana zikiri ba shi yasa ya ce maka wanda ya bar zikiri na muƙami to mai yin zikirin ya hishe manci Allah dan shi zuciyar ba komi sai Allah kai ko akwai la ilaha illallah yace la ilaha illallah ai ba Allahu bane ko la ilaha illallah shi Allahu ai kana so ka tabbatar ma Allahu ne da kaɗai da zaka ce la ilaha illallah to shi ya ma wuce ka kai haka na hange a kawai wani ilahu kana so ka kore to shi na ya san ma akwai wani ilahu balle ce la ilaha ina ma ya san wani akwai wani abu ba Allah shi yasa ya ce kai da ka zikirin to shi da bai yi ya wuce kaɗai sa ba kusa ba ba ka ma iya cin sai da wata ilahu to ta kusa ta bayyana sunan annabi musa ba da nuhin ambace shi ko wata dabara bal kana tarku halin tasrihi bi zikrihi sabran bima rabata Allah ala qalbiha barin ambaton shi da ta yi saboda hakurin da ta yi to ta shi ne saboda ɗaura zuciyarta da Allah ya yi walaula walaula arba'na alaƙar da ko ya ce saboda ɗaura zuciyarta da Allah ya yi ta kuna milan mumini da ma ƙuhe ila kudu ma auha ila hamin kawo yi sha'ani musa Allah ya ɗaura zuciyarta daga ta bayyana musa saboda zamo cikin masu ba da gaskiya da imani da wahayin da Allah ya masu shiga da musa ya ce na rado ilaiki to in ta tsaya ma fida ta da an bato na ya bata yadda da na rado ilaiki ba to amma tun na haka ne sai Allah ya daura zuciyar tana da imanin cewa ba abu da zai same shi kuma duk a gama zai dawo mata wurin ta kuma cikin aminci kaga aka zo aka bata shi kuma biyan ta ma aka yi saboda dan dan sarki ne da ikonta da komi gidan fir'aun da koma gidanta komi ane mata da abinci tuwayi da komi saboda tana da dan dan sarki kaga ba magana koyo don ta tabbata cikin masu imani da abin da Allah ya kuma ta kayan haka cikin sha'anin Musa wa bi annahu min al-mursalin kuma ta imani cewa Musa na cikin manzannin Allah wa bi dalika to da wannan bayanin da aka yi yanda fi'ul iskalu da zai zakaru abul izzi rikicin da shi abul izzi ya kawo ya ambata to zai koru wa wasfuhu bil azim kuma yace abun na da girma to in ka gane wani sai ya gane bai da wani girma ga wanda Allah ya gane da wanda Allah ya bashi wa huwa abun da adda girma da rikici ijtima'u diddaini fi badikar ra'ayi haduwar kishiya biyu yace ai zikiri kuma yace a gafala da yin zikiri cikin wannan lokaci kaga sai ka ci a to za a alwujud wal adam fi anin wahid ana zikiri kuma a ce an rafa daga yin zikiri babu shi shi ne ce ka duba irin zuciya annabi ko annabi musa to yin zuciyar zakiru ta koma haka nan to ta zamo akwai kuma babu lokaci akwai cikin ma'ana tunna shi kan shi ya narke ciki babu saboda ga hili ba a ganin shi cewa huwa ijtima'u diddain fi badi'ir ra'ayi shine haduwar kishiya biyu cikin badi'ir ra'ayi wato farkon ra'ayi abin da zai baka zuciya menene abdiddani din nan cewa kuma zikiru shine zikiri wal gaflatu an zikiri da kuma ramkana ga barin zikir wa hadhihi al ma'alim wannan abubuwa na alamomi wal maraki da matakai la yu'rafu haqa'iq la ya'rifu haqa'iqaha illa as-salihuna wujdanan ba wanda zai san haƙiƙar ni aka nuni da shi sai wanda suka yi suluki wujdanin ga samuwa da gigituwa babu su sam cikin sulukin su to suka iya gane me aka nuni saboda abu ne sai dai zauki kamar da aka yi ta misali da zaƙin suna zaƙin alewa zaƙin zuma zaƙin kaiwa zaƙin mi sai dai ka ɗanɗana ba da za a kawo mutum bayani ya ji zaƙin nan na zuma da suka har ya gane bambanci don bayanin ka bai iya gane amma in kana so sai ka bashi da haka mai so ya gane wannan sai ya dawo masallaci wurin shehi matabbaci sai a rina shi ya koma haka nan wal ulama sai malamai imanan su malamai su kaga salikuna wujdana za su ji abun zauka su ko malamai za su yadda su san shi imanin wata sadiqa dan imani da gaskatawa maza Allah ya faɗi abu sallallahu alaihi ko ba ka gane ba ya ka gane cewa za ka sayar da ka gane sunan maza Allah zai mai gaskiya ka ka zama cikin munkire ke in sayar da sun ka gane za a addini za a addini wannan karatu al'adabul mufrad ina karantar da almajirai shi sai ya kawo ga maganar asar na zanen suna sai ya ce kaga abin da muke cewa bid'a ne ashe ba bid'a bane sai wani ya ce a karamu kala ni ba zan yarda da wannan ba zan yi zanen suna ba ce kai kar kai mana rashin kunya wa ya koya maka wannan musan ba ni na koya maka ba ban ga wannan hadisin ba ne sai yanzu to in sai ran da ya ga hadisi za a ibada duka duka yaushe fara karatu can wanda an kayo ka ya kayaye shi duk ba ibada ba ce kuma kamin ma ya zama yana iya buɗa ya gane karatu shi ne sai ya goge wannan shaidanin almajirin wanda ya hishi ya shaidanci ya ce ba ni na koya muku ba ban ga wannan hadisin ba kaga su malamai za su yi wannan imani da tasdiki fa iyyaka wata kadhiba bi ayati llahi yace ka shedin ka na ma ka shedi da ƙaryata ayoyin Allah ka ce duk abin da ba gane ba ƙarya ne to ka shedin ka wannan ba ɗabi'a wuce wata kuna in baka bari ba sai ka zamo mina summil hukumi bi zulfa cikin wanda yake kura mai bebaye kuma cikin dokar walamma kana al-madhkur la yajuzu alayhi wasful faqd wal adam yayin da shi wanda aka ambato shine Allah sifar rashi ko a rasa shi shi alfaqadu akwai shi kai abba gan shi ba al'adamu ko babu shi su duk wannan ya koru ga Allah wala yamna'uhu hijabu hijabi bai hana shi dan kana da hijabi tsakanin ka da Allah kai ka jiyo ba ta shaye Allah ba shi Allah yana nan ka san shi ko baka san shi ba yana nan ka gan shi ko Allah na nan hijabin ka ga Allah bai damu Allah da komi wala ya hawihi makana wuri ba zai tattaro Allah ba a ce bakin nan zuwa nan shi Allah la ya hawihi makana wala ya shi mula alaihi zamanu zamani bai tattaruwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wala ya juzu alaihi gaibatu waje ko kowa ga Allah ba ta halatta ta ko'ina dama shi wana cewa da zai la'anu ala gaibu gaiba ne gaibun gaba an ka wa gaibun gifta an gaibi iri biyu ne gaibi wani ba ka gani ne irin lahira mala'iku wuta aljanna ai ba a ganin su ko dan ba a ce lahira kuma nan mala'iku gaibi ne gare ka ba ka shi ko dan ba ka da imkaniya to wa gaibul gifta an wani gaibi ko kai an ba ka nan kamar Allah Allah bai kowa sai dai kai hijabi ya hana ka san Allah ya hana ka ga Allah ya hana ka ji tsoron Allah to haka nan gaibul gifta an kai ne ba ka da kaya ki hijabi ya zama kana nan Allah ya ce ya hira kusa gare ka to wanda yake ya hada kusa ga kaca kuma gaibi ne bai nan wala ya ji zuwa layin gaiba bi waje wala yadda su bi hawa da su bi mahudasi kuma allah bai sifantuwa da sifofin halittu wala ya jiri alayhi sifatun makhlukina sifofin halitta bai gudana ga allah subhanahu wa ta'ala tanan ne wasu sun karace sun ka halaka cewa duk abin da wani zai sifantu da shi haramun ne ka ce Allah ya sifantu da wannan abin ka ganin ma haka ya ce ko Allah bai sifantuwa da sifofin halitta to ai kai kana ji kakka ce Allah na ji kana gani kakka ce Allah na gani kana magana kakka ce Allah na magana saboda ai ji da gani da magana siffarka ce to za ka siffanta Allah da siffarka shi ya ce sun mai da Allah kamar dumi kenan to Allah bai ji bai gani bai magana ya zama dumi kuma to aya sai a jawo aya wa huwa samiul basir ta a ba gane ba wa huwa samiu shi ka halittar ji albasiru shi ka halittar gani ko wa kallama Allah Musa ta kalima shi ka halittar magana kakka yadda ka ce Allah na magana ko wani wannan don ra'ayin mu'tazilani kuma malama ahlus sunna an kashe su Allah ɗaya san iyaka an masu azaba Allah ɗaya san iyaka musamman Ahmadu ibn Hanbal shi da an ka dunga ma azaba ana dukan shi har kaya ne sun ka babbarke wando ne ma ya kekkece ya ce Allah kakka bari zuga al'aurata dama da daure ka saman gado kuma dama musa jabin da awatin da Ahmadu ibn Hanbal duk abin da ya ce Allah na yi kin kunta kunya kun bila ta sunna amma bai roƙi Allah ya kare shi gare su bai kyale Allah ya abin da ya kaso yi sai dai da yake al'aura ta za ta bayyana ce Allah kakkabar ya zuga al'aura ta sai a ga hannuwa biyu da karkashin gaban da aka mai azaba sun hito sun gyara mai wanda ya sun gyara shi kaga wato a kyale Allah da bayi ne kawai na sai daga baya sannan wani daga cikin ahadu sunna cikin ɗayan sarki da wancan yan rasu ɗan bauta ziladin ya zama shi a sarkin musulmi sai Allah ya juyar da sharrin su gare su ya ce duk malaman mu'tazila duk a kamo su hadda irin tan da gashin biredi za a sa sai ta yi zahi a jayi a tura malami a hannun sunna saboda ya ke cewa Allah bai da sifa ce a ƙur'ani magana ce ta Allah ce Allah ka magana sai a jihar mutum ko kuma a samu drop sai a hukunce a sa musoshi da wani abu da za a motsa don ga shiga a sa malami ciki a yi ta motsa jinin na tsaya an tare sai jinin shi ya tsaya tas ya mutu ya ce to duk malaman su na mota zila a bai shi su cikin wannan azabi sannan an ka huta Allah ya kare mu suna da yawa a addini Allah ya kare mu to da haka ya ce Allah wata sifa ta halitta ba ta gudana gare shi wa huwa hadirun ayyinan wa ma'ana Allah mahalarci ne ko ina da ainihin shi da ma'ana ba wai ka ce bi ilmihi ba ko ma kun bi ilmihi to kai da adana naka ilimin cire ilimin zube nan ba ko ma nan ka zuba ana yawa balle ka ce Allah ya rabu da ilimi ne ainan wa ma'ana wa shahidun Allah mahalarci ne masanin duk abin da ke gudana sirran wani jawa a boye da a cikin asiri iz huwa al-qaribu min kulli shay'in dan shi Allah makusanci ne ga komi da komi wa aqrabu ila zakir inna ba alif sai asa wa aqrabu ila zakir lahu min nafsi Allah ya hi mai zikiri ne ran shi kusa gare shi Allah ya hi mai zikiri kusanci bisa ga ran mai zikirin min haisul ijab ta wajen sabawa wal ilmi bihi da sanin shi da shi wal mashi'a fihi da mashi'a ta a cikin shi wal qudra da iko wata dabiru lahu da tadbir al'amura ne gare wal qiyam alita wajen tsayuwa ta da lamarin shi halitta ga baki daya yanzu haka baka iya haka in ba da yadda Allah da iko Allah ba da ne haka bai iya haka sai da yadda Allah haka baka iya kallo sai da Allah baka iya barin kallo komi naka bai yi ba sai da kudura ta Allah su wani wutala to ya gare ka kenan aka da komi ta Allah halakal halikata Allah shi ya halicci halitta wala talhaqu awsafuha sifofin halitta ba za ta risku da Allah ba in an ce kana gani aka ce Allah na gani kai ai ka san ba ganin kubura ba ganin ka wannan yanzu nan abun da baya ga shi kenan ba ka iya gani dai shi ko Allah shi ya ajiye ya san da shi ko haka in kana saurarin da ba ka iya ce wallahi na mai da hankali wuri kaza ne in kana kallo wani sai wani abu zo gida ce na mai da hankali ina kallo kaza ne kaga ashe kallon Allah ba irin naka bane to ya zaka kwatanta Allah da kai kai Allah ne da ko an ce Allah na gani kana gani kai ka san naka ganin in ana magana ganin Allah ba iri guda bane haka jan Allah haka magana Allah ko ba naka ba ko na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai don ka taba ganin Allah ko mala'ika ka taba gani shi da yace ga Allah da sauran abubuwan da yake ya keɓanta wahayi kai ka taɓa jin wahayi to da sauransu da haka Allah shi ya halicci halitta amma sifofin halitta ba za ta riski Allah subhanahu wataala wa awjada al'adada Allah shi ya samar da kididdiga wala tahsiruhu ma'aniya ma'anonin kididdiga ba za ta taƙaice ubangiji ba subhanahu wataala وهو العلي الكبير انتهى كلام الشيخ أبي العباس وقال الشيخ تجاري رضي الله تعالى عنه يعني في معنى المقام الثالث وجن da yace kai zikiri ko kana mai kokowa daga zikiri dan ka narke ka zaba zikiri to wannan bayan shi tijari radiyallahu ta'ala shine makamin zikiri na uku fi makamatin zikiri a makamomin zikiri wa huwa wannan bayani na shehu fi gayatul husn wa tahqiq yana cikin matuƙar kyawu da tabbatarwa abin da shehu ya bayani iyakar gaskiya ke mushira shehu ya yi shi yana ishara ila tauhidul khawasi zuwa ga tauhidin keɓantaccen bayan allah kakka sa ranka ka matsa makanka ka halaka tun da ba mu'ami ka ba da kulle makamin makam wani kulle makalar rijal من من إلى توحيد الخواص من أهل هذه الطريقة نقول ياسا من أجل من أهل من أهل هذه الطريقة زواجا توحيد الكبرتشم باين الله دقى أن ونن الطريقة التجارية فلا ينبغي kuma kakkaci a to ai wannan sai sai suwa ne ko sai manya a'a ai katon da ka gani ai ya zama jariri to ya an ka ya zama kato iko Allah kai ma da kake muridi karami yi kokari zaka zama duk abin da ka ba daga himman mutum wanda aka so da ana samun annabta kai ne sai ka zama annabi da ma tun da ba a samu yanzu to ka tsaya bakin ya da haka nan wannan mukami na zikiri na uku ana samu da yin kokari ka samu fala yan bagi an yastabid al-aql wusul ila hadha al-maqam al-karim bai kamata ba gabawa muridi ya gani san saduwa zuwa ga wannan mukami mai girma falaysa dhalika bi aziz al-fattah al-alim ba Allah ka bayarwa ba to ya ce bai iya baka ta haka nan kai niyya ka nema sai Allah ya baka bai da wuya ga Allah mai yawan fatahi wanda yake sanin da gobe fa alal abdi alqiyam bi haqqi asbab to amma akwai dalilai da hanyoyi wanda ka sa a samu wannan to kai in kana so ka yi tsaye da bi hanya kamar da shugaba radiyallahu da tsoho yace da Allah da ka rage ma hanya ka kawo ni ko lahira ka rage mana hanya ka kai ni inda manzon Allah ya ce to in same ka bisa hanya dan nan ga hanya da cin maka to haka in same ka bisa hanya annabi Muhammad dan in baka ga hanya ba ru guda maka ba san ganka balle in kai ka haka nan mu tsaya ga hanya dan shehu ya ga mu lahira kai mu ga annabi to amma hanya na ina duniya aka binta in ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shehu sai ya rika hannunka ya mutu da kai saka motar shi ta Qur'ani amma in shehu ya gabas kai yamma ba ku gamuwa ba alal abdul qiyam sayuwa bi haqqil asbab da haqqin asbab na samun muqabil zikiri na uku fa alal abd ya wajaba gabawa wanda ka so ne cin wannan matsayi wa min Allah ta'ala raf'ul hijab shi al-abd bawa to abin da ya wajaba ga rai shine ya tsaya da haƙƙin asbabu to amma cimma burin nan na ɗauke hijabi wannan ba aikin shi bane aikin Allah wa alal abdul qiyam bi haqqil asbab wa min Allah ta'ala raful hijab shi ba abin da wajaba ga rai ya tsaye ya biya haƙƙin sabubban da ka sa a samu yadda Allah da kusancin tauhidi na Allah na gaskiya to amma kada ya dogara da wannan kokarin nashi a'a ya dogara da Allah Allah shi ka ɗauke hijabi ba ƙoƙarinka ba kaga wani yana fasar hadisi lan yudkhila ahadakum amaluhu aljanna ko wannan aljanna ba wanda ya kai arifi ba ruwanka da wai faɗan aljanna ko aiki da aljanna maza Allah ya ce alaihi salam ɗayan ku duk aiki ne komi yawa ne komi kai ne bai isa ya shigar da shi aljanna ba sabai suka ce wala anta ya rasulullah maza Allah ko kai aikin ka bai kai ka aljanna ya ce wala ana illa an yi tagammada da ni Allah rahmatu ko ni aiki na bai kai ka aljanna sai dai in Allah ya rubuce ni da rahmatu don haka nan kai riko da asbabu amma kar ka dogara gare su ka dogara ga Allah shi Allah shi ka dauke hijabi in ya su tun Allah bai da dole in ta hadu da bulabshi